وحده لا شريك له جعل الحج تهذيبا للنفوس وتكفيرا للذنوب واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير من طاف بالبيت العتيق صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المسلمون عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا اننا في ايام كريمه تشرئب فيها النفو فيها نفوس المؤمنين تشرئب فيها نفوس المؤمنين إلى أقدس البقاع حيث ترتفع الأصوات بالتلبية وتسكب العبرات عند الكعبة وتلهج الألسن بالذكر والثناء ومن بيننا إخوة شد الرحال وعزموا المسير ليكونوا وفد الله في أرضه معشر الحجاج يا وفد الرحمن هذه رسائل نبعثها إليكم وأنتم تستعدون لهذا الركن العظيم أوله الإخلاص وتجريد النية تذكروا أن الحج ليس نزهة سياحية ولا مباهاة اجتماعية بل هو عبادة خالصة لله فليكن شعاركم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة فاجعلوا مقصدكم وجه الله والدار الآخرة ثانيا التزود بالتقوى قبل المتاع لقد أمر الله الحجيج بالتزود وأخبر أن خير الزاد التقوى والتقوى في الحج تظهر في الصبر على المشقة وحسن الخلق مع الرفق مع الرفقة والابتعاد عن الجدال والمخاصمة قال تبارك وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثالثا التفقه في المناسك إن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فاحرصوا رعاكم الله على تعلم أحكام الحج كي تحرمون وكيف تطوفون وماذا تفعلون في عرفة ومزدلفة ومنه لتكون حجتكم على بصيرة ويقين عملا بقوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحجاج الكرام تذكروا أنكم في رحلة العمر فاستثمروا كل لحظة فيها في الطواف استشعروا عظمة رب البيت في السعي تذكروا الصبر واليقين بفرج الله في عرفة ألحوا على الله بالدعاء فإن خير الدعاء فإنه خير الدعاء وسلوا الله لإخوانكم المسلمين في كل مكان بالفرج والنصح والنصر والصلاة يا من لم يا من لم تكتب له الحج في هذا العام إن حبسك العذر فإن الله مطلع على نياتكم ومن عجز ببدنه فلا يعجز بقلبه فاجتهدوا في هذه الأيام بذكر الله والصيام والصدقة وبر الوالدين فإن الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة تعدل في أجر والتعدل في الأجر والفضل ما لا يخطر بالبال هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه عملا بقوله جل من شأنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد ولياتا تبت دا الله وبنجي دي سيد آكين كأبا ورنزوا دا متاني كما يسنيا شهوري دا أكي سامن أمينتي يوجب زيارة آكين سا دا وند يبيوا إيكو إنا شيداوا ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai yake baya da abokin tarayya ya sanya aikin hajji don ya zamanto watan tsarki na zuciya da kuma karkare zunuban ɗiyan annabi adam ina shaidawa lalle shugaban halitta annabi muhammad bawan allah ne ɗan aikin allah ne mafi alkhairin a duniya wanda ya zagaye ɗakin allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin allah da albarka ta allah su tabbata a kansa da iyallansa da sahabbansa baki ɗaya haka ‘ya'yan wa masu tarin alkhairi da albarka hudubar mu ta yau wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zuwa ga ‘yan uwa alhazai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara wa sauka ƙasa mai tsarki da ma duk wanda ya ɗaura a kayansa da niyyar zuwa aikin hajji muna fata wa Allah subhana ya sanya a yi aikin hajji lafiya kuma Allah ya sanya abun da za su gabatar ya zamanto karɓaɓe ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar jin tsoron Allah mu sani cewa muna cikin kwanaki masu karanci da albarka kwanakin da al'ummar musulmai ta duk duniya take kwarara zuwa ga ɗaki mafi alkhairi a duniya kwanakin da ake daga sautota da yin talbiya don karɓa kiran Allah subhanahu wa ta'ala kwanakin da ake samu ake ziyartar ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ɗakin kaba kwanakin da halshe baya gajiya da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala da yabo wa Allah subhana ya ku bayin Allah hakikan ‘yan uwa da dama a wannan ƙasar tamu mai tarin alkhairi da albarka ta Nijar da sauran ƙasashe sun kama hanya zuwa ƙasa mai tsarki domin sauke ɗaya daga cikin ibadu masu tarin alkhairi da albarka ɗai daga cikin rukunan musulunci da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta wa ɗan annabi adam yinsa so ɗaya a shekara wanda cikin ni'ima ta Allah subhana da yarda ta Allah a wannan shekara 'yan wannan ƙasar tamu ta Nijar kusan mutum dubu goma sha shida za su ziyarci ɗakin Allah da niyyar ibada ta aikin hajji Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mu da su baki ɗaya ya ku bayin Allah ba shakka al'umma ta fara halarta a cikin wannan a cikin wannan ɗaki mai tarin alkhairi da albarka bisa wannan muka ga dacewar mu tura saƙo da 'yan uwa alhazzai da suke ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala wannan wata buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zuwa ga dukkanin wani alhaji da dukkanin wata hajiya da wannan sauti zai kai zuwa gare ta to ka ji abin da muke faɗa sako daga wannan masallacin na darul hadis da yake garin tawa ya ku ‘yan uwa alhazai babbar wasiyar mu ta farin gare ku shi ne ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ku sani fa aikin hajji yana buƙatar tsantsar tsagwaron ikhlasi a cikinsa dole sai mutum ya yi ibadar ka sanya cewa za ka yi ibadar aikin hajji ne fa don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala mu sani cewa aikin hajji ba yawon buɗe idanu ba ne irin abin da muke gani a social media na 'yan uwa ɗoke-ɗoken fotuna ya yawaita wasu fa dush in za a shiga tsabar ƙauyanci wai dushi mutum zai shiga sai an doka masa hoto ba yawon bude idanu bane ibada ce da ake ba taron game al'umma bace fa bal ibada ce da ake da bukatar mutum yayi dan Allah subhanahu wataala ya zama to tambarin abun ku na aikin haji kamar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake cewa Allahumma hajjatan la riya'a fiha wala sum'a ya Allah ina roƙonka ka sanya aikin hajji na ya zamanto aikin hajji ne wanda ba ina yi bane dan a gani ba ina yi bane kuma dan a ji yasuwa da haka ya ku ƴan uwa alhazai ku ji tsoron Allah subhanahu wataala da sauran lokaci ku gyara niyyar ku ba wanda yake da hutar da zai sanya ka kuma babu wanda yake da aljanna da zai sanya ka ba wanda yake rike da lada dan ya maka lakin ka samu wata lada kana bata aikin ka ne a banza yi kokari kai wannan ibadar dan Allah in ba tsabar sakarci ba da wawanci da rashin sanin ciyon kai yosha Allah ya maka ni'imar takawa jirgi ka je kasa mai tsaka ka tsaka kana doke doke hoto doke hoto fotuna mutane da dama suna nan suna ta begen suna ta roƙon Allah dare da rana Allah ya arzita su da wannan alkhairi kai Allah ya arzita ka ka tsaya dokar hoto wallahi kawo kanka asara da ka tun wani gyara niyyarka yi dan neman yardar Allah subhanahu wataala ya zama to mantuhar shine zaka yi dan Allah kuma ka samu lada a wajen Allah a gobe alkiyama sako nabi yakuba yan uwa alhazai shine mu nemi guzuri da jin tsoron Allah babban al'amarin da ya kamata mutun ya fara tarawa in zai je aikin hajji gabanin kudi da kuma guzuri shine jin tsoron Allah subhanahu wataala ubangi subhanahu wataala ya umarci alhazzai da su ji tsoron Allah subhanahu wataala ta hanyar neman guzurin jin tsoron Allah kuma Allah yake cewa shine mafi alkhairin guzuri Allah ce watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku nemi guzuri mafi alkhairin guzuri da mutum zai nema aikin haji shine jin tsoron Allah subhanahu wataala to me ake ce ma jin tsoron Allah aikin haji malai suka ce jin tsoron Allah aikin haji shine ana son kai haƙuri akan wahalhalu da ababen da zaka gani wanda rayuwarka ba ta son wannan abun tun daga tashin sai kayi haƙuri an sa ranar tafiya aka gudar wannan abun jarabawa ce akwai buƙatar ka ji tsoron Allah cikin wannan al'amarin sannan kuma ayyukan da za ka yi ka zamanto ba ka tsuwa ba ka mungaji ba ka kira kana ba da labari wani ku shirya fa aikin nan kaza da kaza wannan baya cikin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala so ake kai kai concentrate ka rike kai dan Allah subhanahu wa ta'ala kuma abokanan tafiya a zamanto ana kyautata mu'amala da mutanen da ake tare da su wanda duk kaga ya kasa bai iya yin wani abu taimaka masa ya rasa sanin wani abu gwatanta masa wannan abun kana kuma a nisanci husuma da jahiyya da da rikici a hilin aikin hajji ba a bukatar fada ba a bukatar jidali ba a bukatar musu wa juna ubai subhanahu wataala tini ya tsaye da wannan Allah yake cewa faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj ba a bukatar kai zagi ba a bukatar kai gigara amma abun takaici da haushi abun ka tsaya ka zubda hawaye mutum a biya masa aikin hajji ko ya biya wa kansa sai ya kare cikin otar da shan shayi ana can masallaci ana ana ibada suna nan otal suna gardama ai wane yafi wane kudi wane yafi wane karatu wane yafi wane kai kuma kai kowa sakarci kai kowa sakarci ana can ana ibada lokacin da maza suka daura aniya ba fa tabbat ba da ka ƙara kowa wannan ɗakin mai tarin albarka fa wala Allah daga shi shikenan ƙarshen rayuwarka wale ka dage wa Allah da ibada ka dawo kana gardama kuna surutun banza Allah ya rufa mana asiri abu na gaba ƴan uwa wasiyar mu ga ƴan uwa shine a yi kokari a san abin da ake yi wallahi alazim jama'a wallahi alazim jama'a muna fama da matsantsalu mutane ba suna zuwa aikin hajji ne amma fatihar kirki ma ba iya karantawa ba fatihar kirki ba iya karantawa balantana a san ibadar da za a yi in an zo wuri kaza a san nan wuri kaza ne ga abin da ake yi haka ko bukatar duk alhaji ya zamanto ya karantu ya gogu ya ilmantu a bangaren abin da ya shafi aikin hajji ya ake yin ihrami miyene sunonin ihrami miyene mahaduratul ihram ya ake yin tawafi ta ina ake farawa idan kana tawafi da ta rikice maka ta ya zaka ka gyara wannan tawafin me ake fada ranar arfa me ya kamata mutun yayi amina amma kaga abun haushi takeici mutane fa abun da yake wajibi gare su wallahi ba su iya yi abun da yake wajibi ne cikin wajibatul hajj kaga mutun yana kudin wannan abun surutu kawai ake Allah ya rufa bar asiri daka ya ku bayin Allah alhazai duk abun da zaka yi aiki aikin hajji ka tabbatar wannan abun kayi sa bisa ilimi kayi sa akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam musan cewa wannan aiki da muka je yi ba yawon bude idanu bane abu ne wanda ka je ana yi ne so ɗai a shekara haka akwai bukatar idan ka zo yin tsawafi ka dinga hararo girman Allah subhanahu wa ta'ala kana kewaye ɗakin Allah kai ka san wallahi ba a banza ba Allah ya aje ɗakin Ka'aba a dinga gewayawa mi hankalinka ya baka kana kewaye ɗakin Allah kana manipulating portable kana kewaye ɗakin Allah kana selfie kana kewaye ɗakin Allah kana kana video kana wannan wani irin wani irin wawanci ne wannan yana cewa kai ba kauye ne ba gidaji baka san abin da kake yi malam ka je ne fa gaban ɗakin Allah kake wa mi alaka ka da salula kullu alaka da Allah samu yarda Allah subhanahu wataala yi kokari ka zubar ma Allah da hawaye ka roki Allah ya sanya duk abin da kai na ibada Allah ya karba maka kurakuran ka kuma Allah subhanahu wataala ya yahe maka wa zaka nuna maka yi ibadar in fa Allah kake so ya gani Allah yana gani idan kuma mutane ne babu wanda yake iya baka lada ba wanda yake baka zunubi kana bata mai gaki ka ce a banza ayohi yi kokari ka nemi yardar Allah subhanahu wataala mu dinga yi muna tsawafi muna hararo girman Allah subhanahu wataala duk duniya duk duniya ba inda ke wannan ɗakin sai wannan wuri kai an ga maka hurin wasa ne kana tunanin ka ba hurin wasa ne ɗakin da Allah ya aza ya tsare sa ya sai wa man dakhalahu kana amina kuma ka zo kana wasa ɗakin Ka'aba har kaga mutane suna tsegumi ana wasanni ana ana aiki abubuwa na abinda ba sa ba sa abin nan Allah Allah ya rufa mana asiri ya kamata jama'a ku shiga cikin tetayin kawunan ku Allah ya kai ka daki mai tarin albarka dakin da duk duniya babu irinsa sai wannan wurin da haka akwai bukatar in ka je ka san me kai ka ka san girman wannan daki yana zamantowa wasa da wannan dakin ya zamanto kana mai da al'amarka da wasanni Allah ya rufa mana asiri abu nabi lokacin da mutum ya zo yana yin sa'ayi tsakanin safa da marwa ya zamanto mai haƙuri da yaƙini akan cewa Allah zai ka masa agaji wallahi mutane jama'a muna addu'a amma Allah baya karba kusan dalili shine bamu da yaqini bamu da sakankan cewa fa cewa tuni fa Allah ya riga ya karba muna na rantsa muku da Allah ni dai bana shakku duk abin da zan daga hannu na ce ma Allah wallahi alazim aguna Allah ya riga ya karba bana kunkanto akan wannan abun haka mu dinga roƙon Allah muna da yaƙinin abin da muka roƙa Allah subhanahu wataala ya karɓa muna a ranar arfa kuma in Allah ya kai mu Allah ya nuna muna ka lallashi Allah ta hanyar addu'a ka yawaita yin addu'a a wannan ranar ta arfa mafi alkhairin addu'a in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam shi daga ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma ka roƙan ma ƴan uwanka da ƙasarka a wacan addu'a alkhairai da kuma samun cin nasara a rayuwa bisa wani nake jan hankali ƴan uwana alhazai akwai ibada guda biyar da duk wanda Allah ya kai aikin hajji kada ka yarda ka baro maka ba kai wannan abun ba duk wanda Allah ya kaddara wa shiga garin maka kada ka yarda ka baro maka ba kai ibada guda biyar ba ibada ta farin kake sunan rawatib raka'a guda hudu kafin sallar azhar raka'a bi bayan sallar azhar raka'a bi bayan sallar magariba raka'a bi bayan sallar isha'i raka'a bi kafin sallar subahin ibada ta biyu karatun alqur'ani kada ka yarda ka shiga ɗakin ka'aba ba ka fito ba karanta alkurani ba sawa kanka tsari a kullum in ka je ka zauna ga iya abinda za karanta na alkurani ibada ta uku ja ku jama'a shine ka yi kokari ka dinga yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salati ibada ta hudu shine kada ka yarda ka shiga maka ka fito ba kai azumi ba kada ka yarda ka shiga maka ka fito ba kai azumin nafila ba ibada ta hudu kada ka yarda ta biyar kada ka yarda ka shiga maka ka fito ba ka ciyar da bayin Allah abinci ba wannan ayyukan alkhairi ana da buƙatar bayin Allah abu na ƙarshe kada ka yarda ka hito maka baka wa kanka addu'a ba roƙan maka kanka Allah subhanahu wataala huri ne wanda Allah yana jiran kai addu'ar kawai karɓa maka za a yi akwai hurare guda bakwai da duk wanda ya je aikin hajji in yayi addu'a wannan hurin wallahi Allah yana karɓawa wallahi alazim a wa'annan hurare in kai addu'a Allah yana karɓa babu shakka da tantama ko dai malam da ka je ka nemi wa'annan huraren ka tsaya ka zuwar da hawaye ka gaya wa Allah bukata sannan kuma sako na ƙarshe ga alhazai kun ga dai halin da wannan ƙasar take ciki muna buƙatar addu'o'inku muna buƙatar gudunmuwa ku baiwa wannan ƙasa gudunmuwa ta wajen addu'a tun daga kan harkar tsaro da harkar tattalin arziki kuka yawa al'umma yawa manyan 'yan kasuwa kuka ƙanana kuka mata kuka maza kuka ku roƙa muna Allah subhanahu wataala ya sassauta muna al'amari ya kama hannayen shugaban mu zuwa ga abin da yake daidai wallahi wannan wajibi ne akan ku wajibi ne akan kowa wannan kasar addu'a ku ji tsoron Allah ku sanya Nijar cikin addu'a jama'a Nijar tana buƙatar gudunmuwan mu ta addu'a Allah ya karba muna ya ku aimuwa wanda Allah bai kaddara wa ta yi aikin hajji ba muna zo mun zo gab da watan ƙarshen watan Zulhijja akwai ababe da ya kamata kowannen mu ya kula da shi kai da baka samu tahiya aikin hajji ba ka roƙa wa kanka Allah subhanahu wataala ya datar da kai ya nuna maka kaje kuma kada ka yi wasa da wasu ibadu a cikin wannan kwanakin muna cikin kwanaki masu tsada kuma za mu shiga cikin kwanaki mafi tsada a duniya su ne kwana goma farkon watan zulhijja wa'annan kwanan goma ko watan ya kama ranar talatar litinin ko watan ya kama ranar lahadi to da haka 'yan uwa daga in Allah ya yarda duk wanda ke da niyyar yin layya to daga gobe ko banda gobe in zai kama litinin to an tsire tsire abin da ya shafi akahe da haka duk wani abu na akahe da gashin mara da hamata da gashin kai tsayarwa ake in dai kana da niyyar yin layya ko da ko baka sai rago ba sannan kuma kai ma kada ka yarda a barka a baya wajen ibada in zaka iya in zaka iya azumin kwana taran zulhijja kai shi malam kakka yarda wallahi ka zauna watan zulhijja duk zafin da ake kake ji ina tsarance muku da Allah billahi alazim jahannama ba mu kai sifili sifili cikin dukin zahir jahannama ba an kashe ɗaya ne fa aka baiwa duniya ta yi amfani da shi yi wa Allah azumi na rana ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya azumin wuni ɗaya dan Allah duk wanda yawa Allah azumi na rana ɗai dan Allah to Allah zai sanya shamaki tsakaninsa da wutar jahannama tsawon shekara saba'in shekara saba'in daga in za ka iya ɗan uwa mai tarin albarka kai da ka je aikin hajji ba kwana taran watan zulhijja kai azumce sa in baka iya yin tara gaba dai to kakka dai yarda arfa ta zo ta wuce baka yi baka yi abun nan ba baka azumci ranar arfa ba sannan kuma ka kyautata akan abun da kake na ibada karatun alqur'ani salloli istighfari salati wa manzon Allah biyayya ga iyaye ziyarar mara lafiya da taimaka musu da taimaka ma gajiyayu da fatan Allah subhanahu wataala ya karba muna ya ku bayin Allah wannan shine karshen kudubar mu ta yau a karshe kuma mu ma da muke cikin wannan garin mu sanya wannan kasar addu'a don wallahi in aka samu zaman lafiya da kwanciyar hankali jin daɗin mu ne wallahi in kuma aka rasa ba ba facin haka muke cikin asara da halaka Allah ya tsare mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid innaka Hamidul Majid nas'alullah an yataqabbala minkum wa an yuyassira asirakum wa an yaj'ala hajjakum mabrura wa sa'yakum mashkura wa ذنبا مغفورا اللهم اكتب الحج لمريده ويسره, ويسره للمستطيعين منهم اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام وتقبل منهم طاعاتهم وردهم إلى وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين اللهم اجعل بلدنا نيجر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم خذ بأيدي رؤسائنا إلى البر والتقوى وارزقهم بطانة صالحة تعونهم على البر والتقوى عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله